bai bai nauyi cikin sammai da kasai amma yawancin mutane ba ta zuwa sai dai fujiya ba shirya ba take zuwa annabi suka Allah sake ce masa za su tambaye ka kaman kai kana boye ita tashin kiyama ne ka ce saninta na wajen ubangiji na kaga wanda suke tambayan ba muminai ba ne kuma za a amsa musu ne da daidai da hankalinsu ko su yadda ko kasu yadda kuma yawancin mutane Allah ya ce ba sani ba to shi ne kuma wanda Allah ya zaɓi kansa da saninsa bai lekar ma wani shi ba sai shi kuma sai wanda ya yadda mai rasulun na manzo don dama a ce alimin gaibi fala yi suru ala gaibi illa manir salamin rasulun Allah masanin gaibi ne baya leka kowa ya san gaibinsa sai dai wanda ya da shi daga manzo to annabi ba manzo ba ne annabi manzo ne to saboda haka abin da ya jaba a imani da shi manzon Allah sallallahu alaihi sallama bai bar duniya ba sai da Allah ya sanar da shi dukkan gaibin da dukkan gaibin da ya yi niyan ya sanar da shi da dukkan gaibi na sha'anin duniya da lahira Allah ya sanar da shi to kuma annabi ya san abin ainihin yaƙinin ainihin tabbatarwa akwai ilmu yaƙinin sanin gaske ba ku kudu to sama da shi shine ainihin yaƙinin ka sani ka gani ka gani shine ainihin yaƙinin to annabi shi ya san dukkan wayannan abu Allah sanar da shi ilmu yaƙinin ainu yaƙini sani ne na tabbace domin da haka hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce rufi alliyar duniya an daga mini duniya dukkanta ni ina ganinta kamar yadda nake ganin tafi na wannan duk abin da yake duniya an ɗaga masa ya an cira masa an ka masa ya gani kamar abin da ya yiwu da abin da zai yiwu yana ganin abin kamar yadda tafinsa yake shi ne ya faɗa sallallahu sallama ya kuma ce an nuna mini aljanna da wuta ban ga abin da ya fi alheri kamar aljanna ba ban ga abin da ya fi shari ba kamar wuta kuma amma yawancin mutanen cikin wutan mata ne wannan an yi husufi na in ka duba wadda an yi husufi ne na rana jama'an madina suka tashi suka biya nabi ana sallan husufi na rana har ma akwai yan matansa ta zo yarsa na abubakar ta zo sai ta gansu a tsaye ana sallah sai ta tambayar wanta menene aya ne sai ta ce mata aya ne har ta fadi ta suma to saboda haka da annabi ya yi sallan aka zo aka yi tahiya ana tahiya sai aka ga annabi ya lega haka sai ya koma haka sai aka ga ya lega haka sai ya firgi kamar ya firgi ta zai tashi da suka yi salama annabi menene mun ga kayi abin da ba ka yi bayan an gama ta ya kayi leke kamar leka wani abu ake yi kuma ka sake leke sai kai kamar firgita sai ya ce kun ga haka din ya ce to an tuba an nuna mini wuta an nuna mini aljanna a aljannan nan har na so da in ɗauko nonon dabinin aljanna sai na tuna Allah ya ce ba za a ci kayan aljanna a duniya ba ya ce ban taɓa ganin alheri kamar yau ba sannan kuma aka nuna min wuta in ji annabi ya sai na ga wuta sai na ga yawancin mutanen cikin wutan mata ne sai abin da ya sa ga na firgita ka na ga kamar an yi wurgi ne da wani daga cikin wutan baki sitik shi ne na firgita ya ce to ban taba ganin shari kamar yau ba ya ce an nuna masa aljanna da wuta akwai gaibin da wuce aljanna da wuta to aka ce masa me yasa yawancin yan wuta mata ne ya ce saboda suna kafice ma abokin zamansu komin alherin da ka mata in lokacin da na taɓa shi tun da nake ban taɓa ganin wani alheri tare da kai ba to butulci wato ba kafirci ba ne aka ce za su kafirce ne Allah ne ce ba kafirci ka yin wani ba ne shi ne butulci rashin godiya ma abokin zama duk alherin da ka kyauta ta ma ɗayan su in wani abu ya faru sai ce ba ta taɓa ganin alheri tare da kai ba to saboda haka na wannan kenan wani hadisi kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallan safiya ya yi musu hudu ba ya musu hudu ba ya musu hudu ba bai yanke ba sallan azar aka yi sallan azar ya tashi yana hudu ba bai yanke ba har asar aka yi sun da asali huduwa har almumi sai sahabban annabi suka ce a wannan huduban annabi ya gaya mana komai da komai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ya manta don ka san fahimtar mutane dama ba ɗaya ba ne to shi ne suka ce saboda haka ko da tsuntsu ne ya tashi ya kada fukafukinsa mun san abin da yake nufi to balle shi sallallahu alaihi wasallama to shi ne wannan ana ba da amsa ne ga wanda suke masa musu ba na mallaka makai na umfani ba na ingije makai na shari sai dai abin da Allah ya so yanzu faɗin ba za ka iya komai ba sai abin da Allah ya so da kai idan annabi mai haɗaka wannan kankanci ne walakanci ne mu dai mun san annabi Allah ne ya halice su duk da yanzu nan Allah ne ya ba shi saboda haka abinda duk muka faɗa Allah ya isa ya ba shi walau kun da alamun gaiba da na san gaibi ai lasta sadu da na yawaita min alkhair alheri wadda na san alheri da na yi yawan alheri shin annabi mai sifansa mai yawan alheri ne saboda haka wannan yana fada ne na kankan da kai amma masa ne su muna abu ya same ni ba kamar talauci kamar ciwo da waninsa da sai in kiyaye shi to amma fadin wannan agun annabi shi kuma ba kaskanci ba ne domin annabi sallallahu alaihi wasallama shi mujabu dawati ne saboda haka kankan da kai ne a gare shi ya nuna cewa bai san komai ba komai na gun Allah kuma koma mai ilimin kowane ilimi ma na gaskiya abinda ake sifanta ilimi da shi kenan in ana ni ba komai ba ne illa nazirin sai mai gargadi kamar mutum ne aka ce shi ba kowa ba ne sai dai sarki ya zama ba kowa ba ke wannan kalmar balanga ne lura da ita ne yar ake da wuya ni ba kowa ba ne sai dai ni mai gargadi da wuta ne makafirai wa bashirun ni kuma mai albishir ne ma wuta aljanna ga muminai ya zama ba kowa ba kenan shi komai ne likawar ga mutanen da suke da imani saboda haka kangar da kai ne ga wannan amma ƙarshen magana zai nuna maka shi ne mai daraja ne illa nazirun mubashirun sai mai gargadi mai albishir mhm.
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تجليها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أسفلت دعوا الله ربهما لئن آتينا صالحا لنكونن من الشاكرين
huwa lazi Allah shi ne halakakum ya halice ku min nafsin wahidatin daga rai guda daya shine annabi Adamu an koma kuma tun asalin halitta daga rai daya Allah halice mu shine annabi Adamu shi kuma halice shi ne daga ruwa da tabo da ruwa da tabo kuwa abu ne asa ka samar da su daga rashin abu shi taɓin ma da babu ruwan ma babu amma Allah da ikonsa ya halitti halittar da su saboda haka al'amari ya koma zuwa ga annabi adamu da yayansa suna an same su ne daga babu da ƙasan ma babu ruwan ma babu aka yi ƙasan aka yi ruwan aka yi samar da annabi adamu sannan aka samar da mu zuriyarsa daga jikinsa saboda haka in ka lura dan adam dama an samo shi daga babu ne kuma zai zama babu ne wajala min hazauja ita ran ya sanya mata matansa wato shi annabi adamu sai aka halicci matansa daga gare shi domin me liyaskuna ilaiha don ya nitsu gare ta ya saba da ita ta saba da shi saboda haka yake zama miskine ne namijin da ya isa mata bayi da mata haka ita ba matan miskiniya ce matan da ta isa ta yi miji ba ta yi miji ba komin gatan namiji in ya kai namiji aka ce bayi da mata miskini ne komin gata mace in ta kai mata aka ce ba miji miskini ne miskini ya ce falon mata ga sha lokacin da zake mata lokacin da ya ganta ya kuma saba da ita din ya sadu da ita sai ta yi ciki hamlan ciki hafifan mai sauki wato shine farkon mani ciki mai sauki famarar biyu sai tana wucewa da shi ta tafi ta dawo ta tafi ta dawo saboda saukinsa zabat waje a lihifati saboda saukinsa bai dame ta ba lokacin farkon mani a ciki falon ma haskar lokacin da ta yi nauyi lokacin da cikin bikimin waladi dan da ya girma a cikin ciki wa ashfaka sai suka ji tsoron an yaku ne kada ya zama dabba ne fa shi ita hawa'u da matansa adamu ai da adamu da hawa'u sai suka ji tsoron menene yake kumbura cikin nan kada ya zama dabba ne to da walla sai suka roki Allah la ina ta Allah idan ka ba mu da saliya na kirki da na kuna za mu zamo maka mina shakiri na cikin masu godiya don maka godiya in ka ba mu abin da ya kama da mu shi ke mu je فلما آتيهما صالحا جعلا له جعلا له شركا فما آتيهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون
falamma ta huma lokacin da Allah ya ba su waladar ɗa na kirki kuma to jala sai suka sanya shuraka ko kuma shirka tarayya lahu gare shi maimakon su ce masa abdullahi sai mu suka ce masa abdulharisi abdulharisi wato bawan gona fi mata ma cikin abin da ya ba su to suka ambace shi bawan gona gasan kuwa ba zai dace ya zama bawa ba sai na Allah ko to amma wannan ba ba shirka ne na kafirci ba yawa wannan ba shirka ne na kafirci sun hada masa ubudiya da da shi ba lismati adam don kiyayon adam adam annabi ne ya san ya san ya san ba zai zama ba ba sai na Allah samuratu ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam lamma wala zai hawa da hawa ta aibu da biya iblisu iblis zai kewaya ta wa la yishu laha waladu ya zama da ba da da bai rayuwa gare ta fa kala sai yace mata yace mata ki ambace shi abdulharisu in kin yi haka zai rayu mutanenmu ma suna yin haka wanda wanda wanda wanda bai wanda suke wabi sai a samu ɗa wani suna daban fahimta ya yi shi shi zai rayu ne zai rayu kuma ya rayu ɗin fakanar zalika haka ya zama wahayi ne na shaidan ga hawa'u amma ba ga adamu ba ba marhu da wahayinsa ne da umarninsa ba amurhi rawar hakimin hakim ne ya waito wannan wa ƙala shi sahihun wa turmizi kuma ya ce rawaito shi ya ce hasanu dama hadisi mafi karfi shine hasanun sahihu ko sahihun hasanu to wannan hadisin ba a kokoto a kansa Allah ya haka saboda ya nuna mana halayenmu ne je fata lau Allah ya ɗaukaka amma su kuna gabin da suke tarawa gare shi a ce bawan gona wannan Allah ya ɗaukaka ga haka a yi alu makatara abinda mutanen makka suke suke suke suke tarayya ga Allah Allah ya fi ƙarfin haka adfin ala halku kuma baina ma itiralu a yi shirkuna su yi tarayya bihi da Allah ma la ya haluku shi abinda ba yi halittan komai kaman wansu su ne yi hulakuna ake halittansu an koma kuma ga magana da su kafiran da suka samu a zamanin annabi suna Allah Allah suka ce lata suna Allah mannan suka ce manata suna Allah azizu suka ce uzza to shi ne Allah ya ce Allah ya dauka ya fi ƙarfin haka yanzu sa yi tarayya ma abinda suka yi su suka yi gunki suka bauta masa mai hankali zai haka wala yastadiyuna lahum ba da ba su iyawa gunki ba iya nasarar taimako lahum gare su mai bautan gunki gunki ba ya iya taimakonsa wala an kayukansu ma ba su zama yusuf na suna taimako ba ba su hana kansu yamna'u ha mimman arari biyun in mun kai ni aka yi nufin mugun abu da su kamar kai niyan za ka kakkare ka faffasa shi ba zai iya kare kansa ba to yaya za a ce shi ne Allah saboda haka shi ba Allah ba ne Allah shi ne mahalici wanda ya halitta ya raya ya arzuta Allah ka taimake mu wayan umu in ka kira su gumaka ilal huda zuwa ga shirya la yattabi'unukum ba za su bi ku ba ko kuma la yatba'ukum shine yace bi takhfifi wa tashdidi ko kace la yattabi'ukum ko la yatba'ukum idan ka kira gunki ga shira ba zai bi ka ba sawa'un daidai ne alaikum kanku a daudun ko ku kira su am antum musamita ko ko ku yi shiru ku rabu da su duk ɗaya ne ba za in ku kira su ba za su ansa ba in ma ba ku kira su ba za su ansa ba yin du'aihim wala yadba'uhu li ajabu sam don ba su ji mu je وإن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فلن يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين
inna lazina waɗanda ya ɗuna kuke kira ko kuma ta ɗuna kuke kira min dunillahi ba Allah ba su ma ibadun bayi ne amsalukun misalinku ko ma ku kun fi su daraja bayi ne misalinku ba za su iya muku komai ba abu ne wanda su ma an mallake su su gumaka don sandararru ne ba su da hankali to ya za ku sifanta su da bauta ba su da hankali saboda kamanku ne fal'un ku kira su in ji Allah falayar tajibu lakum to su ansa muku in su ansa muku ku kira su in za su amsa muku ma'ana ba za su iya ansawa ba in kuntum sadiqin in dai kuna da gaskiya to ku kira su ku gani in su amsa
ألهم وأرجل يمشون بها أم لهم وأيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون
shi ne nan Allah ya nuna gajiyarsu ya ce alam arjulu shin suna da kafafu ne yamshu na biyar banda suke tafiya da ita gunki yana da kafa ba da kafa amlam aidin ko kuma suna da hannaye ne wanda ya fi shuna suke dankin abu da shi gunki bayi da hannu amlan ayunun ko suna da kafafu ne yusuru na biyarin da suke duban abu da ita ba su da ido amlan azan ko suna da kunnuwa ne yasma'u na biyar da suke jin magana da ita abubuwa hudun nan duk ba su da shi tambaya ne nan amma na inkari laisa lam shay'un min zalika ba su da komai na wannan ba ido ba hannu ba kafa yawwa ba su da shi mimma walakun ku kuma gashi kuna da hannu kuna da kafa kuna da hannu kuna da ido kuna da kunne shi gunki ba da wannan ka bi shi wanda ya rasa wayannan kai kana da shi fa kai mata budu nahum ya kafira za ku bauta musu wa antum atammu halan minhum ku ko kun fi cikan hali daga gare su wani ka gaya musu kudurar suwaka hakun annabi ka ce musu kira abokan tarayyanku kuma zuwa su halakar da ni in za ku ya sun maki duni sannan ku muni kaidi falatun ziru ne kada ku saurara mu ko so da ba da su iya ba falatu mashilu ne fayani labali lakubikun ni ba damu da ku duk sharinku ban damu da shi ba zai mun komai ba Mhm.
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين
inna waliyya lahu shi ubangiji masoyina shine Allah yake jibintan al'amarina wayannan abubuwa duk shi yake da su kuma shi yake ba da su eh shi yake da su da hannun da kafan da idon da kunnan duk shi yake da su kuma shi ne yake ba da su aro ga bayansa shi ne allazi na zarar kitaba wanda ya saukar da alkurani huwa shi ne wa huwa shi ne ya tawalla yake taimakon asalihi na mutanen kirki shi ne yake kiyaye mutanen kirki allah ka kiyaye mu
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون wallazina wayanda taluna kafirai kuke bauta musu min dunihi ba Allah ba la yastariuna ba su iya nasarakum taimakonku in kuma suna iya su taimake ku mu gani wala anfusuhum yansuna ba su taimakon kansu ma fa kaifa ubali bihim ya zan kula da su wanda ba iya komai ma kowa kuma ba iya yi ma kansa ya ni ni da masoyina shine Allah ya ku zan kula da shi ma'ana ba ba za a kula da shi ba mu je وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك ولا ينظرون إليك وهم لا ينصرون لا يبصرون
idan ka kira su ilal huda zuwa ga shari'a ka kira gunki ga shari'a lazima hu ba sa ji wata lahun kana ganin su gumaka annabi za ka gan su run- yanzu nuna ne ka suna duba gare ka za su fuskance ka da ido haka kawai mai gani ka san hoto zai maka garau haka kamar yana ganin ka amma ba gani wa musu lafsunu ba su gani saboda haka ba za- ba- ba- ba za su iya maka koma taimako ko kuma cutarwa ba mu je قل العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين fuzul abuwa annabi ka ɗauki haƙuri yafiya ka abu halin sauƙi alyusa min ahlaƙin nasu ka ɗauki sauƙewa daga halayen mutane wala ta fasar ka yi bincike ka yafi wa mulmin rubuka umarni da aikata alheri kaga um- umarni biyu kenan ka ɗauki yafiya in an maka abu na halin mutane ka yafi kuma ka yi umarnin mutane da alheri wa arilka kau da kai an jahili na ga jahilai wanda ba sani ba falatu kabilin bisa fahim kada ka fuskance su da wautansu wannan allah umarni ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama an umarne shi da makarimul ahlaki shi ne annabi ma ya zo ya ce ulsir liyu ta miyo lakun makarim alaki an aiko ne don in cika muku halin girma hali na mutunci yawa to saboda haka an an umarne shi da halin girma ya yafe ma laifi kuma kuma da da- da- da kyakkyawan mu'amala har da kafirai yana musu kyakkyawan mu'amala shine shine yayi umarni da alheri saboda haka talin karamci ne wato gurbin an mutu tsawa an kuma kure su to shi ne aka ce amma to tun da yake ne ka yafe musu da abin da suke maka ba su sani ba ne ka kuma umarni da alheri ƙarshen aya ka ce ka kawo da kai ga jahilai wanda ba su san darajanka ba ya zo lam- lokacin da wannan aya ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambayi jibril me ma'ananta ga shi kamar kalma ne mai sauki ya ce sai me ma'aninta jibrilu ya ce wallahi ba san ba, sai je in je in tambayi ubangiji na sai ya tafi ya tambayi ubangijinsa ya dawo ya ce ma annabi ya ce abinda ubangijinka yake nufi yana umarninka ne ka sada zumunta da wanda ya yanke maka idan mutum ya yanke maka zumunta ka sace zumunta kai ka ka je ka masa wato mutum ya ki zuwa gunka ka je gunsa shi ne kuma wato diya mara maka in ka samu abu ka bai ma wanda dai ya samu ya hana ka don wani ya samu ya hana ka ko makwabcinka ne ko danginka ne kar ka ce ai ba- ya- ba- in ya samu nasa ba ni ba in ka samu nan kai ka bashi wa ta fuwa mazalarka ka yafe ma wanda ya cuce ka idan mutum ya cuce ka ce ka yafe jafaru sadiq ya ce babu a ku- aya a ƙur'ani wanda ta taro koya halin kirki irin wannan sai dai misalinta a can Allah ce ifa'il billati hiya sanu fai zallazi bainaka wa bainahu adawatun ka anna waliyun hamimu wala yulqiha illa allazina sabaru wa ma yulqiha illa hazun hazun azim hali eh, aya na biyu wajen gwada hali da iya zama da mutane shine wannan An- Allah ya ce ka ingije mummunan hali mummuna abu da kyakkyawa ba a ce ka bai ma wanda ka sada zumunta da wani da yake ba in ka samu kayanka ka bai ka bai ma wanda shi ya hana ka in mutum ya zalunce ka kai ka ce ka yafe masa to shi ne ce ka ingije mummunan abu da kyakkyawa sai in kana yin haka sai ka ga mutumin da tsakaninka da shi akwai gaba ya zama kamar masoyi komin abin mutum in kana kana kai zama da shi da wannan mu- ya yanke zumunta ka sada ya samu kayansa ya na kai ka bashi yawa kuma ya cuce ka kaza ka sani ya san ka sani ka ce ka yafi Ka- kaga do- dole ya so ka Allah ce amma ba mai samun wannan hali guda uku sai masu hakuri Allah ka samu zama haku- masu hakuri babu wanda yake samun wannan hali a jefa masa ita sai mai babbar rabo a gun Allah in mutum yana so ya yi wannan to sai mai babbar rabo yawa Allah taimake mu وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم
wa in ma idan ka kan- an an koya maka halin kirki ko wa in ma an zata ganna kamar shaidan nan idan me idan me juyarwa ya juyar da kai daga shaidan maimakon ka sada zumunan tan nan sai ka ki maimakon ka bai ma wanda yana ka sai ka ki maimakon ka yabe ma wanda ya zaɓe ka sai ka yi wannan daga shaidan ya yi maka wannan wasuwasi to yin haka ne in ka tuna a fasta izbillah ka je a uzu billahi Ka san wannan ba ba ba ba ba wani abu abu bane shaidan ne ya- ya ummune ka to saboda ka ce a uzu billahi innan lazina ta gau inna shi Allah sami'un mai ji ne in ka ce a'udhu billahi aliyun masani da kuma wanda ya fara da wanda ya sifantu da wayannan hali wato s- hali na kirki ba hali na jahiliya ba yawa wato halin hali na jahiliya shine masu raunin musulunci suke yi da kuma masu kaucin hali na laraba shine suke yi halin jahiliya Kau da da- da kau da kai da rashin zargi to wayannan hali ne na jahiliya Allah ya ce fasfahim safar jamila ka yafe yafiya ko mai kyau wanda babu in ka yafi mutum ba ruwanka da shi ka zargi ya mun kaza mm, ba ruwanka da shi to wannan hususiya ne na manzon Allah in ka in ka hana shi ya baka in ka yanke zu- zumunta ya sadar da zumunta kamar yadda ya yi da mutane maka suka yanke zumunta da shi suka kore shi a garin amma ran ɗaya da ya zo ya mallaki garin ya ce me kuke zato zan yi da ku sai suka ce ɗan uwa mai kirki dan dan uwa mai kirki ya ce to duk mutanen makka ku tafi na yanta ku babu kuma zargi ba zan babu wane kamun kaza kamun kaza a duk abin da kowa yi an yafe masa to wannan shine hali na musulunci
إن الذين اتقوا لا مسهم ذلك من الشيطان إذا مسهم ذلك من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون inna lazina ka san waɗanda ita ka suka ji tsoron Allah su kan mai tsoron Allah iza masan ɗa'ihun mina shaidani ko ɗaifin ko ɗa'ifin mina shaidani idan wani mai sauka a zuci na daga shaidan ya sauka zuciyarsa ya wasu wasi maza mi- ta zaka sai su tuna sai ya tuna hukuban Allah da ladan Allah me zai nema ladan ko hukuban dan Allah shi ne sai yafe bai za mu sai ga su musu suna lura abin da ya cancanta su yi min gari daga wurinsa fayar da wuri su koma in da ma fushi ya yi sai ya sauka daga fushin in kuma ya in ma wani abu ne ya yafe da shi ke ya manta don Allah ka mana wannan وإخوان- وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يحسنون wai wani yan uwan shaidan su ne kafirai ya mudunan shaidan suna ƙara su su musu wasu wasi filgayi cikin bata in ya yi fushi ya duk dala kumbaci kamar kai ma zai maka haka wannan daga shaidan ne kai ne ba ne babban wanda ya isa shine Allah to Allah ya ce bai da ɗa ɗan adam ya ce yana da ɗa Allah ya ce bai da mata dan mace da mai ce bai da mata ya kashe su ne ya basu sai sun same shi idan mutum ya maka abu na don ya fusatar da kai kar kai fushi sun masannan la yuksiru na ba su takaita sai su- a cikin ba su takaita cikin fushin ba su kamewa ya kufu na hannu bitta ba su da ruwa kama tabbasar mu kamar yadda mumini in an fusatar da shi dai lura ya tuna amma mu- shi kafiri to shi ba zai tu- ba zai ba zai wannan ba yana gani shi wanne mu je
وإذا لم تأتهم بآية قالوا لن نتبعها قل إنما أتبع وحيه إلي ربي هذا بشائر لربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون wai zalam tatim idan baka kawo musu kafirai in ba ka musu biyatin da aya wanda suka kaga ba kaman hannun annabi musa ko sandansa irinsu irinsu kaman taguwan salihu kalu sai su ce in kai annabi ne na gaske laulacce bai ta ha me ya hana ka zaɓo ta ka fari abin da gunga ba wai sai ka jira ubangijinka ba zai yiwu ba zai yiwu ba sai su faɗi haka dama suna yi ne domin su su ɓata masa rai wale sali an ɗace min indi nafsi bishayin annabi ya yi ce ba zai yi- zai zama gare ni in in zo daga wani abu daga kai- gun- gun kaina ba daga sai sai na jira Allah Allah kuma in bai kawo ba zai tilasta shi ba Mhm. Mhm. Mhm. kulin na ma ka ka gaya musu inna ma atabi yu ma yuhe ilayya rabbi ni ina bin abin da ubangiji na ne yake mini wahayi ba wai ina yin abu ne da kayi ba ina bin wahayi ne na ubangiji na walaysa li ana ta min indi min indi nafsi ba zai zama gare ni in kawo wani abu daga gun- kan kaina ba ba al- in ba Allah ne ya kawo shi ba ni yin haka Allah nake jira haza wannan ƙur'ani basairu akwai hujjoji min rabbikum da ubangijinku akwai hujjoji akwai basira abinda za a lura da yawa wa hudan da shirya akwai a cikin ƙur'ani wa rahamatun akwai rahama amma gaba Allah ce liƙaumin yuminuna da mutanen da suke imani su ne suke lura da wa'annan amma wanda bai da imani in ana karanta ƙur'ani sai ya rika yin dariya ya ga kamar abin wasa ne wai za ku yi alkurani in an karanta alkurani kafin a kawo wannan aya kaga sai da aka yi allah ya nuna girman ƙur'ani ya ce akwai hujja akwai shirya akwai rahama to idan an karanta wannan ƙur'ani fasta mi'ulahu ku nitsu ku ji shi ku kashe kunne ku ji shi wa su ku shiru kada ku yi magana ana karanta ƙur'ani kana magana a kada ku haka irin wannan yakan sa mutum ya mutu ba imani na lakun da ku tura mu a jikanku nazarar ta sauku fitar kalami cikin barin magana fil hudubata cikin huduba don huduba mata kunshi ayoyin ƙur'ani saboda haka ake ce in limamin juma'a yana huduba ko wasa kai da dutse a gabanka ka yi surutu in ka yi surutu ba juma'a ko wani yana kusa da kai ya maka magana ka kau da kai don ana karatun alkurani wa bara an ya yi fasar da haka da alkurani littimali ha ne don hudu ba ma ta taru akan alkurani talhisin alkurani ne kuma fadin ya ce a cikin karatun ƙur'ani kawai in ana karatun ƙur'ani ka kashi kunne ka nisu ka ji don a ji tausayinka saboda haka ƙur'ani ba kamar yadda ake yi yanzu ba ne ka ji ana karatun ƙur'ani ana yi a ce in an ja a ce yi ihu hakan nan a yi ta dariya wannan ƙur'ani ya fi ƙarfin haka Allah ya ce a famin hazin talakuna yanzu da wannan alkur'ani ne za a karanta ku yi dariya wala ta kuna ba ku kuka wa an tun sami kuna girman kai ai a karanta kur'ani kan sai dai kuka amma ba dariya ba don annabi ya ce inna hazin kur'an nazala bi huzni wannan kur'ani ya sauka ne da bakin cin damuwa to kuma ku tare shi da haka ka ji shi da ji na gaske ba ji na dariya ba Allah kiyaye mu mu je wasu kuren baka ka ambaci ubangijinka fi nafsika cikin zuciyanka yawa ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyanka min anwa'i zikiri wato zikiri ne nau'in zikiri ka yi a cikin zuciyanka kaman tasbihi kaman haidara kaman addu'a kaman karatun ƙur'ani ka yi shi yadda za ka ji shi ya yi tasiri cikin zuciyanka to haka za a yi wala ta bil guduwi ka ambaci tadarwan kana kankan da kai wahibanin da tsoro ko kuma kana tsoron Allah kana tsakanin arraja wal khawf tsakanin tamanin rahaman Allah da tsoron Allah wa duna jihar da sama da bayyanawa fauka sirri sama da bayyana ko ma bayan bayyana shi ne fauka sirri saboda ai sama da asircewa amma kuma koma bayan bayyana kai daidai wa daidai milar kawai na fadi kasdan bayanoma kana nufi daidai wa daida kana yi ba da kyau ba ba kuma aboyi ba wani lokaci za a yi wannan yake bilgudu a asali da safiya da maraice wato farkon ini da karko ini lalle ka ambaci ubangijinka farkon ini ana so ka tashi daga bacci kenan abinda ake so shine ka yi zikirin Allah haka kuma ƙarshen yini kana kusan za ka yi bacci in ka yi bacci ko mutuwa ne shi ma saboda haka ka yi zikirin Allah don baka sani ba ko za ka mutu wala ta kun kadda ka zamo minar gafili da masu rafkana daga ambaton Allah ka zauna kana ta surutu kar ka yi haka kar ka zauna ka yi ta surutu ka ɓata lokacin ka a banza don lokaci yana da tsada to saboda haka ka kiyaye shi da aikin kirki mu je Allah ya nuna mana abin da za mu lazimta in an karanta ƙur'ani mu ji mu yi shiru mu fahimta kuma mu ambaci ubangijinmu a ɓoye muna tsoronsa kuma muna yi sama da bayyana sama da asirce ba ƙasa da bayyana ba yawa to shi ne ce inna lazina ka san waɗanda suke inda rabbika wajen ubangijinka mala'iku dukkansu la ya sagbuna ba su girman kai an ibadati ga bautan Allah mai girman kai bautan Allah babu a cikin halittar Allah sai wanda ake sakalai ne wato mutane da aljanu amma duk halittar Allah wanda muke gani har wanda muke zaton ba su da hankali dabbobi to ba mai kowanninsu ba girman kai ga bautan Allah an yi bati ga bautansa wani sabi na tsarkake Allah ga abin da bai dace da shi ba suna tasbi da hailala walahu ya juna gare shi kuma suke sujada suna kankar da kai gare shi da bauta kuma ku zama kamar misalin su wata yan annabi dawud alaihi salatu wassalam ya ga wani irin dan irin dan tsutsa mai sassan jikin nan wanda bai da kawa sai yana nitsawa cikin kasa sai ya gan shi yana nitsawa kasa sai ce allah mai iko wannan ko mai allah yake nufi da shi sai tsutsan ya yi magana ma annabi dauda dauda baka sani ba baka san abin da Allah ya ce kowane ini ina tasbihi ma Allah dubu ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar haka tsutsan yake saboda haka ana yin wannan bilisanil hali ba bilisanil makali ba yawa duk abin da ka gani Allah yi to yana bautan Allah sai a wanda yake saba ma Allah daga mutum sai aljan Allah kiyaye mu Allah sa mu ba mu ne masu saba ma Allah ba mu je suwatul anfali madaniyatun au ko kuma illa wa isyam kurubikal lazina ayoyi bakwai din nan su na bakka ne saboda ita madaniya ce makiya ce ayoyin da saba'in da biyar ko saba'in da shida ko saba'in da bakwai a nan me ya muku a karatunku saba'in da bakwai ya to da shida ko ya to ya ɗauki tsakiyar kenan to suwatu lamfali an yi saɓani don hikaya don hikayan saɓani an ce an yi saɓani ko ita daga makka a madina take saboda zancen yakin badar wato ingacaccen magana kinan sai dai ayoyi guda bakwai wai zambu bikan lazin da kafaru kuma to su wayanan ayoyin bakwai ayoyin makka ne a wannan maganin kuma har yau shi ma la'ifi ne wato ya fi karfi ta dukanta na madina kenan baya lazantar don ita ta zama sha'anin mutanen makka a ce ita ta sauka a makka ta sauka ne a madina hikaya ga abin da ya afku a makka wato hikaya shi ne kwaikwayo yana kwaikwayon abin da ya afku a makka lamakta lafar musulmi bismillah rahmanu rahimi lamakta lafar musulmi yayin da musulmai suka yi sabani fi gana ima badirin cikin ganiman da aka samu a badar faƙalar shubanu sai samari suka ce na don farkon samun abin da kenan farkon samun ganima na musulmai to an je yaƙi ne sai aka samu to sai samari suka ce namu ne don mu muka yi gogayya da yaƙi saboda haka namu ne dattijai kuma suka ce kunna rizal lakum ai mu mu ne muka goya muku baya ta raya ce karkashin tutoti da wanka shaftun da kun yayu da a ce kun gudu to da kun gudu gunmu za ku kuma saboda haka ɗan adam in su haɗu duka kowa yana da umfaninsa kowa da umfaninsa idan ana yaƙi jama'an duk kowa haƙƙinsa ne ya samu ku wanda ku ce ku ne masu yaƙi to inda yaƙin ya ɓace ina za ku je gun wa'annan da ku komo gun tsofin to falatas ta asiru biya kada ku zaɓi kanku daidai an yaƙi a badar an samu ganima da yawa kuma ya yi nasara da yawa to kuma farkon yaƙin musulmai kenan to sai kayan sai mutane suna ce na waye samari suka yaƙi amma dattijai su suka tsaya a bayansu inda yaƙin ya ɓaci sun sai kansu za su komo to shi ne Allah ya raba da kansa ya ce ya tsalunaka suna tambayanka annabi anin lamfali ga ganiman yaƙi riban yaƙi wato lamfalu shi ne ƙari a kan abu ganima ta fi yawa lamfalu kuma shi ne nafilu ƙari da aka yi waye za a masa ƙari liman iya ita kayan da aka samu na yakin na wane ne ta kulkace musu annabi alalfalu shi ganiman yaki ba na kowa ba ne lillahi na Allah ne kaga an kashe sabani an kashe musu na Allah ne war rasulu sai manzon Allah sai su saka shi duk gun da suka so saboda haka sai annabi ya raba a tsakaninsu a kan daidai wa daida duk wanda ya zo gun yakin da jarumi da malalaci da tsoho da samari a kowa aka bashi daidai wa daida rawar hakimin filmin sarrafi to abinda yake nan dalilin saukan suwaru lamfari kenan a yakin badar annabi sai ya kasa su shine zancen farko da ya ce na Allah ne sai annabi to Allah zai faɗi rabonsa zai faɗi na manzon Allah kuma wanda za a raba shiga tsakanin mutane ƙulin lambaru lillahi wa rasuli fatakula ku ji tsoron Allah a tsakaninku kada ku yi saɓani wazu za ta ku ku kyautata tsakaninku a samu kyautatuwa tsakaninku kada kayan duniya ya haɗa ku kada ku yadda hakikata ma bainikum mina da soyayya da ta barin jayayya ku bar jayayya ku yi soyayya wannan soyayyan kuma naku ya miƙe musulunci yana son haɗin kai wa adiyula ku biye ma Allah wa rasulahu da manzonsa in kuntum mu'mina in ku dai mu'mina ne to Allah da annabi za ku bi ku bi umarnin Allah da ya gaya ma annabi so innamal mu'minuna kasan mu'minan gaskiya muminai na gaskiya su ne wanda allazina idza zukirallahu in an ambaci Allah duk duk abin da yake ji komin fushin sa an ce Allah wajilar qurun sai zuciyar ta ji tsoro kaga musulmi ana ce masa wani don Allah ka bari yana zabura to ba mumini bane amma mumini kan duk abin da yake ji in an ce Allah sai ji dusan tsoronsa wai za su lera da maya tun an karanta musu aya na Allah za a dalilin imani sai ta kara musu imani sai imani kamar yadda sabon annabi suke wa larabiyom ya tawakkaluna sai su zama suna dogaro kan ubangijinsu Allah to muminai ke masu cikakken imani alaman wannan shine alaman cikan imani bin Allah da bin manzon Allah da rubshin samun kunci inda a cikin ranka an ce Allah don Allah ya ce falawar rabbika la yuminuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahu yace ba haka bane na rantse da Allah mutane ba su imani da gaske sai sun hukunta ka a cikin abin da ya saɓani a tsakansu sannan ba su samun kunci ga abin da ka hukunta min makata wai salimu taslima to shi kenan Mm-hmm. to su ne wanda allazina wanda su muna salata suke tsaye da sallah suna kawo ta da haƙƙinta cikin lokacin da suna lazimtan kuma sallah mummina aikin su kenan ya tuna biha bi hukukiya suna kawo sallan da haƙƙinta muminan gaskiya kenan wanda zai kawo wanda je in an baci Allah zuciyarsa za ta ji tsoro idan kuma duk abin da yake ji sai ya bari kuma yana tsaye da sallah ba yana so yin sallah ba kai yana tsaye da ta kan lokacinta wa min ma razaqna daga abin da muka basu yunfikuna suna sadaka wanda yake iya fidda dukiyarsa ya sadaka ta wajiba kamar zakka ko ta mustahabi kamar sadaka sadaka- sadakan gama gari yana yi to wannan shine mumini Allah ya sifanta muminai da mai hali uku tsoron Allah sallah zakka Mhm. ulaika wayan nan wanda aka sifanta su da muka abinda muka amfanin nan tsoron Allah sallar zakka kuma muminu su ne muminai hakan gaskiya mumini kenan na gaske babu shakka in kaga an samu wan- mai wannan hali to a ka samu mumini kuma babu babu babu babu babu wani kokodo lahum darajatun suna da darajoji cikin aljanna inda rabbihim a wajen ubangijinsu wa maghfiratun suna da gafara a gun Allah wa rizqun suna da arziki cikin aljanna karimun mai girma Allah ka bamu to wannan muminai su ne suke da wannan hali ga gafara ga arziki cikin aljanna kuma mai girma
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون to za za a yi mag- maganan da ake nufi kamar rajaka rabbuka kamar yadda ubangijinka ya fitar da kai daga makka min bai cika daga gidanka na makka bil haqqi da gaskiya wa inna fariqan yawanci min al-mu'minina mu'minai lakarihuna suna ki wato wannan ana sifanta wannan yaƙi ne yadda lokacin da aka fitar da ku a m- a makka ba ku so kuma ku koma madina ya zama alheri to haka ne wannan yaƙi ma na badar ba ku so amma kuma sakamansa shine w- yaƙin da ya girma ya ɗaukaka musulunci har yau har gobe tun daga zamanin annabi الهروج وجملة عال من كافي هرجك كما وكما حبر مبتدئ ماجور har wannan hali yanda mutane ba su so misalin fitanka ne daga makka a halin ba ka so ko kuma su mumine ba su so allah ya sa kuma ya zama muku- muku alheri saboda haka da yawa abin da zai zama ka alheri kai mutum baka san shi ba Allah ne ya sani to baka zalika haka yake wannan badar to farkon labarin badar shine abu sufiyana lokacin shine ba sarkin makka ba amma yana daga cikin manyan gari al'adar mutanen makka kamar yadda ƙur'ani ya gaya mana lilafi ƙuraishi ilafi murhilata shita wa saifi ya ce saboda sabawan ƙuraishawa sabawansu sukan tafi fitauci da- da hunturu da kuma lokacin rani to su bai su su yi bautan Allah to abu jahil ya tafi da ya tafi fatauci ya tafi ƙasar sham arewa kenan da makka to da ya tafi sham lokacin kuma kafiran makka sun fitar da annabi da daga makka ya koma madina to shi kenan sai ya tafi sham ya sayar da kaya ya sayo kaya to annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka masa wahayi lalle ya tarye shi akwai mutane biyu ko wannan kayan yakin ko kuma akwai mutane daga makka sun ma za su ji labarin annabi ya fito dai tare kayakin su su zo ya- su yake shi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fita da sahabbansa don su ribaci ganima wanda take tare da abu sufiyana na kayan mai kayan fatauci to shi kenan fa'alimat ƙureshu ƙureshawa sai suka san annabi ya fita za su kwace kayan da yake hannun abu sufyana to sai abu jahal da shi da mayaka maka su kuma suka taho don su liya zubuwa don su kore gareta su ne nafiru wayannan su ne da suka zo nafiru wancan kayan fatauci kuma shine iru abu subiyana sai ya dauki hanya na bakin kogi wato kusa da kogin hanyar male ne an fito haka to shi kuma ya fito arewa haka sai ya bi haka ya bi hanyar maliya su kuma su annabi suka zo nan badar da su yabina to shi kenan lokacin da abu subiyana ya bi bil'iri da iru ya kuma hanyar bakin gogi sai suka tsira da raguman da kayan raguman sai aka ce ma abu tun da yake ya fito zai zo ya kore kada kwace aka ce masa abu suyana to tun da yake haka ne koma sai ya ki ya niyan kafirki sai ya ki sai ya tafi ya ce ba za mu koma ba sai mun wuce mun je badar idan mun je kasuwan badar a buga mana jami babban gangan na gidan sarki mai ne tambari sai an je an buga mana tambari a kasuwan badar kuma mata su mana waka kuma a mana giya mu sha sannan mu koma amma ba za mu koma sai mun je wato wai saboda annabi jiji tsoronsu sai ta tafi har ya zo badar annabi kuma shi ma ya tafi zuwa badar sai shawara da mutanensa ga shi wayannan raguma na abu subiyana da abu subiyana su sun bi hanya hanyar jeji sun wuce to ga kuma abu jahil ya fito da shi da mutanen makka me za a yi sai annabi shawarci su ya ce amma lallai allah mini alkawarin a cikin mutane biyun nan lallai za mu samu ɗaya to sai suka daidaito a kayan yakin nafiru nafiru su ne suke tare da abu jihar amma wasunsu sai suka ki haka shi ne wanda Allah ke ce yadda an fito ba ku so kamar yadda ka fitar daga garinka ba ka so an misalta masa da abin da ya sani yadda ƙauransa a garinsa ba don sasonsa ba to haka ne wannan ma fitan da amma kuma ya zama alheri to haka wannan fitan ma shi ma zai zama muku alheri yaƙi wakalu suka ce lamnasta idda lau ai mu ba mu yi tanadi ga yaƙi ba munafir kenan shi kenan wato wanda ya sanar da su labari shine lamlamatu bin amr da gifari wanda abu su ya yi hayansu don su je da ya shi labari ya ci su je su gaya maka ga shi fa muhammadu zai tare su shi ne lamlamatu bin amri da gifari to sai suka daita ƙarshen abun su kuma suka tsaye a kan abun suna kawo bukatan mu fa ba mu shirya za mu yaki ba dama mun zo taron abu su ne a wannan lokacin annabi yana wani gune ana ce masa wadi da furana inda zai koma da bai izo badar ba yawa to tun bai zo ba ya ji mutan makka sun taho shi kuma yana wadi da birane shi ma sai ci tumutami babbar din wani gune kusa da da safrawu lokacin da aka yi shawaran abubakar ya tashi da umaru suka kyautata magana na rashin tsoro sa'adunu ubada shi kuma daga cikin mutanen madina ne lansarawa su masu zo ya ce annabi luwar da sha'aninka ka wuce ka tafi da mu wallahi da ka tafi da mu a wajen abokin gaba mu ɗaya daga cin mu munan lansarawa ba mai saba maka migdadu ɗan amuru ya ce annabi tafi cikin al'amarinka wallahi ni da mutane na muna tare da kai dukkan da kashi daga yau ba mu gaya maka kamar yadda mutanen bani isra'ila da annabi musa ya ce su yaƙi suke ce tafi da ubangijinka ku yaƙi mu ba haka za mu gaya maka ba sai dai ka tafi kai da ubangijinka da mu muna tare da kai kuma muna yaƙi to a wannan magana sai annabi ya yi murmushi kasan dariyarsa kenan sannan ya ce to ku mutane ku muni nuni mana yana nufin lansarawa kenan mutanen madina don wayannan duk mutanen makka ne wanda suka zo da shi suke ce aji to ku wannan da yan uwanmu da muke tare da ku ina shawararku sai wani shugaban mutanen madina shi ne sadu da mu'azu sai ya zauna yana rajazi yana ce sabbit kalilan ya shaddu تجدون هيدا جمل ما أجمل إذا هذا هان الأسر yana ce doki na ka dakata kaɗan yanzu za mu halarci yaƙi kai ta abin da sa mutuwa tana da dani in ajali ya zo wato shi jarumi ne kafin ya faɗi wannan da shawararta zai gaya ma annabi sai da yi wayan nan baiti ya ce annabi kana nufin mu mu ne na madina sai annabi ya ce ina nufin ku ne ya ce haka ne annabi ce haka ne ina nufin ku ne ya ce mu ai mu yi imani da kai mun gaskata ka annabi mun yi imani da kai saboda haka mun shaida kai manzon Allah ne mun shaida abin da ka zo da shi gaskiya ne ka tafi da mugun da ubangijin ka yamma ne ka mu ba mu haƙin mutuwa a kan gamu da abokan gabanmu mu mutane ne masu haƙuri in ana yaƙi ƙila ma in ka tafi da mu a badar ɗin allah zai nuna maka abin da zai sanyaya maka ido a kan cikin albarkan Allah manzon Allah ce to shi ke mu tafi cikin albarkan Allah ne sai aka yi annabi ya ce to albishirinku ni fa Allah ya mini alkawarin mutane biyun nan ko iru ko nafiru to yanzu kan ga an ce ga iru sun wuce sai nafiru to saboda haka ina ganin za mu yaƙe su sa'adu ɗan ma'azu shi kenan yi jaji luka to mu kwana nan za a kira su wai wasu ne sana ya hada su da mutane ba musulmai ba amma suna da sunan musulunci sunansu aminu ko da muhammadu mahamudu inda ma'aikata ne irin satan abin nan din nan sai a kira su sai a kira su da sunan wanda ba zai zama komai ba za a kira su da haka
alamu nasutu alamu nasutu alamun nasutu da alamun malakuti da alamun java ruti da alamun nahutu da alamun bahutu
wani wake cewa yana son a gaya masu sunaye allah na ɓoye akwai nasutu akwai jabarutu akwai malakutu akwai lahutu akwai hahutu su biyan ne su ne ake ce musu hadaratul hamsu malamanmu sun ce ma'ar halwati inda shehu jirima abin gani a cikin halwa wannan kana son ka gani sai ka ɗauka baka ismi kai karanta har allah ya fahimtar da kai su da lahutu da nasutu da jabarutu da malakutu amma ba ka ba sai dai ka ji ana faɗa ba za ka gane ba wanda ya kuma ya gane da kai sai in Allah ne ya gane da kai
sai a ƙarshe na cewa Allah na roƙon addu'a ga leka da sauran mu musulmai Allah ba zai biya mu buƙatar Allah kai Allah biya masa Allah biya mana duka
Allah shi da wata sai kuma ni kai na ina neman addu'a ka addu'a jama'a musulmi saboda gugun Allah kan mu ke mura to Allah Allah tabbatar alhajin Allah ya da gobe shi zai tafi umra shi ma yana bukatar mu masa addu'a Allah ya sa ya tafi lafiya ya dawo lafiya ya samu iyalin da lafiya don albarka annabi kuma Allah sa ya yi aiki wanda yake karɓaɓɓe don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam duk akan abin da ake nufi mu ma muna roƙonka in kai tafi ka tuna da mu don makka bagun wasa ba ne sayiduna umaru ya zo ya yi bankwana da annabi ya ce zai fi makka annabi ya ce masalatansa na bidu aika ya umar karka manta mu da addu'anka kamar da annabi fa kansa ya ce a masa addu'a to mu muna roƙon kan Allah ya sa ka je lafiya kamar na addu'a Allah kuma ya ba da lafiya Allah ya sa Allah ya raba ku da ɗemuwa da cuta da duk abin da zai hana ku aikin da kuka ke yi talatin annabi goma اللهم انت ربي لا اله الا انت نستعينك ونستغفرك وانا على عهدك وعهدك ما استطعت اعوذ بك ولا تشكل ذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu Allah gafarta iyayensu Allah gafarta wa malamanmu Allah gafarta wa malamansu Allah ka rufi asinmu duniya da lahira Allah ka biya mana bukatunmu wanda muke nema Allah ka kiyaye maganin duk abin da zai cuce mu na har abada ده البركة على النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو لا يدرك إلا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما زال الذي يشفع إلا إلا بإسمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah kiyaye mu Allah ya kiyaye ƙasanmu Allah ya kiyaye mutuncinmu Allah ya kiyaye mana addininmu Allah ya kiyaye mu duk abin da muka mallaka don albarkar annabi Allah ba alam nashra laka sadraka wa da'ana anka wizraka allazi anqala zahraka wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Allah mana buɗe Allah sauwaje mana bukatunmu Allah ya raba mu da wahala a duniya da lahira don albarka na musulunci ‘ya'yanmu na musulmai abinda suke nema na ilimin addini da ilimin zamani da ilimin sana'o'i Allah ya ba su Allah ya fahimtar da su Allah sa ya yi musu albarka Allah ya sa su kuma su taimaki addinin musulunci don albarka na musulunci masu sana'o'i daga cikinmu duka kowane sana'arsa Allah ya sa ta masa albarka kowa sana'arsa in kankanuwa ne ma Allah ya sa ta yi kauri in ba ta ciyar da shi Allah ya sa ta ciyar da shi don albarka annabi wanda ba su da abin yi kuma Allah ba su abin yi don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam وكانت نازلناه نازلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باسم ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Allah mana albarka Allah albarkace mu wannan taro namu Allah mana albarka don albarka alkur'ani abinda muke nema duka Allah ya bamu mai albarka abinda kuma Allah ya bamu duk Allah ya masa albarka Allah ya zo Allah ya albarkaci iyalanmu da yayayenmu da matayenmu da zuriyanmu da dukkan jama'anmu Allah kawo albarka a wannan ƙasa Allah kawo mana albarka a wannan gari namu Allah kawo albarka a angoyinmu Allah ba mu albarka a cikin gidajenmu Allah ba mu albarka a hannayenmu إن هذا الله في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة وهم فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي تعمل الله الحزين bukatar fatiha da bisuna da niyan Allah biya mana dukkan bukatunmu Allah kaɗai mana dukkan abin da cuce mu Allah kaɗai wa musulmai da musulunci duk abin da zai cuce mu don albarkar bismillah rahmanu rahmanu rahmanu سبحان الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين